الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا شاء أكوكم sha hudu ga watan ramadan wata na tara a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan masallaci mai albarka karatunmu da ya gabata jiya mun kai karshen suratu al-hujurat a yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi bisa kan sabuwar sura ita ce suratu qaf na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin kai qaf Allah shi kadai ya san ko me yake nihi da wannan harafin wal qur'anil majid Allah yana rantsuwa da alqur'ani mai girma bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum bari dai sun yi mamaki don mai gargadi ya zo masu daga cikinsu faƙalar kafiru na sai kafirai suka ce haza shay'un ajib wannan abun mamaki ne surata qaf ita ce sura ta hamsin a jerin surorin alkur'ani mai girma a rubuce sannan surata qaf tana da ayoyi guda arba'in da biyar kuma babu sabani a wajen lissahin ayoyin suratul qaf kenan da ittifaqin malamai masu lissahin awi ayoyin ta guda 45 ne suratul qaf a jerin sabkar surorin alkur'ani mai girma ita ce sura ta 34 kenan kahinta an saukar da suratu al-mursalat bayan ta kuma an saukar da suratu al-balad kenan suratul mursalat ita ce sura ta talatin da uku ita kuma qaf ta talatin da hudu sannan la uqsimu bi hadzal balad ta talatin da biyar suratu qaf shine sunanta wanda ta fi shahara da shi wanda aka samo shi daga bakunan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yawa daga cikin su sun ambaci sunan wannan sura musamman ma kasancewar akwai hadisai da aka rawaito wanda suke da alaka da ita kama hadisin ummu hisham radiyallahu anha da take cewa ma akhadtu surata qaf illa an lisani rasulillah sallallahu alaihi wa sallam kana yaqra'uha fi kulli jumu'atin 'ala al-minbari ya'idhu an-nas biha tace ban haddace surata qaf ba sai a halshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda a kowace juma'a yana karanta ta bisa minbari yana yi wa mutane wa'azi da ita to haka ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja sallar asuba da suratu qaf don haka wannan shine shahararren sunanta wanda ya zo cikin littattafan tafsiri da littattafan hadisi da sauran littattafai na ulumul qur'an sannan wasu malamai sun kira ta da suna suratul basiqat suratu al basiqat saboda cikinta an ce wa nakhla basiqatin laha tal'un nadid suka kira ta da su wannan sunan da ba a san wanda ya rada mata shi ba amma imamu suyudi ya ambace shi a cikin sulitahin shi al-itqanu fi ulumil qur'an shi ma bai ga wanda ya rada mata sunan ba to kaga kenan dama sunayen surorin alqur'ani kashi biyu akwai ismun tawqifiyun akwai ismun ijtihadiyun akwai suna wanda ya dogara akan dalili ko dai an samo shi ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma sahabban shi akwai dalili akan suna sannan akwai kuma suna na ijtihadi wanda wani malami ma ne zai ga kawai ya kira surai da haka to don haka kenan suratul basiqat wannan cikin sunayenta ne na ijtihadi na wasu malamai da suka yi suka sa mata wannan suna suratu qaf makkiya ce ma'ana an saukar da ita ne kahin hijira gaba ɗayanta makkiya ce da ittifaƙin malamai duk da abdullahi ibn abbas yardan allah ta tabbata a gare shi tare da wasu daga cikin tabi'ai suna ganin cewa akwai wata aya wadda ita wannan aya madaniya ce ita ce faɗin allah ta'ala walƙad khalaqna samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub suka ce ai tana zance ne akan yahudawa shi kuma zance a yahudawa dan madina ne ba dan makka ba to kaga wannan dai babu hujja ciki don kasancewar wannan ayat tana mai da martani akan yahudawa bai zama dalili na cewa wagga ayat ita madaniya ce sura gaba ɗayan ta makiya ce suratu qaf suratu qaf an rubuta ta da kalmomi 300 kenan kalma 345 an rubuta ta da harufa harafi dubu ɗaya da ɗari hudu da saba'in da hudu suratu qaf maudu'in da take tattaunawa akan shi wannan sura mai girma tana tattaunawa ne akan irin maudu'in da surori makiyai suke magana akai su kuma surorin da aka saukar da su a makka kamar da muka sha ambatawa yawancinsu suna magana ne bisa kan abin da ya shahi tabbatar da annabta da manzantaka tare da hujjoji da kuma tabbatar da tashi bayan mutuwa da kuma tabbatar da tauhidi da kuma wato tabbatar da sakamako bayan mutuwa to ita ma wannan surai tana tana tattaunawa ne akan waɗannan maudu'an idan za a bata maudu'i guda wanda take tattaunawa akan shi sai a ce tana tabbatar da cikar ikon Allah da kuma cikar ilimin shi shi yasa harko harkon sura ta zano manya manyan halittu wanda suke nuna cewa Allah ta'ala mai cikakken iko ne sannan ta tabbatar da cikar ilimi da masaniya da Allah yake da ita akan dukkanin abubuwan da suke gudana da kuma za su gudana a nan gaba suratu qaf bayan bismillah an buɗa ta da harafin qaf wannan harafi na qaf kamar sauran surori ne wanda aka buɗa su da haruffa illa iyaka shi ya bambanta da su kasancewar shi da harafi ɗaya aka buɗe suratu qaf kenan kamar suratu sad da aka buɗa ta da harafin sad da suratu nun da aka buɗa ta da harafin nun kenan suratul qalam to haka wannan ɗaya ne kenan ɗaya ne daga cikin salo guda goma wanda muke ambatawa cewa an buɗe surorin alkur'ani da shi to shi kuma wannan salon shine wato usulub iftitah bil huruf tahajji salo na buɗe surori da harufa to wannan an buɗe sura talatin ba ɗaya da irin wannan salon cikin surorin alkur'ani haga suratul bakara an buɗe ta da alif lamim harafi uku zalikal kitabu la raiba fi haka aka buɗe suratul ali imran da alif lamim allahu la ilaha haka aka bude suratul ankabutu da alif lam mim a hasiban nasu haka aka bude suratul rum da alif lam mim ghulibatur rum haka aka bude suratul luqman da alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim haka aka bude suratul sajada da alif lam mim waɗannan surorin guda shidda duka an bude su da alif lam mim to haka alif lam ra waɗannan haruffan uku alif lam ra su kuma an buɗe surori guda biyar da su suratu yunus an buɗe ta da alif lam ra hud alif lam ra yusuf alif lam ra ibrahim alif lam ra hijr alif lam ra waɗannan surorin guda biyar to sannan ga hawamimu sab'a waɗanda hamimomi ne guda bakwai Allah ta'ala ya ambata su cikin alkur'ani mai girma sannan ga suratu al'araf wadda aka buɗe ta da alif lamim sad ga suratun ra'ad da aka buɗe ta da alif lamim ra sannan ga suratul kahafi da aka buɗe ta da suratun maryam afuwan wadda aka buɗe ta da kafaha ya ayyin sad sannan ga suratu taha da taha yasin da yasin sannan ga suratu ash-shu'ara da aka bude ta da ta sin mim da ita da suratul qasas sannan ga suratul naml da aka bude ta da ta sin to kenan da sauransu waɗanda waɗannan dai surorin da aka buɗe su da irin waɗannan hurufu ta hajji sura talatin ba ɗaya ne cikin alkur'ani mai girma to kafi tana cikin jerinsu sannan kamar da muka sha gayin cewa su surorin nan da aka buɗe su da haruffa ba salo guda ba ne akwai wanda da haruffa ɗaya kamar irin wannan akwai wanda da haruffa biyu aka buɗe ta kamar yasin kamar taha akwai wanda da haruffa uku uku kamar alif lam mim alif lam ra akwai wanda da haruffa hudu hudu kamar alif lam mim sad alif lam mim ra akwai wanda da haruffa biyar biyar kamar suratu shura hamim ayin sin qaf da suratu maryam kaf ha ya ayin sad to ba mai shidda shidda daga bakin biyar biyar ne waɗannan surorin da aka buɗe da harufa malamai suna tattaunawa a kansu suna da maganganu da yawa da suke ambatawa akwai wanda suke cewa sirrika ne na Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar a cikin alkur'ani shi akwai wanda suke cewa sunayen surori ne wannan yana da rauni akwai wanda suke cewa rantsuwa ne Allah ya yi akwai wanda suke cewa wato wannan mabuɗayya ne na sunayen Allah subhanahu wa ta'ala kenan a takaici a bulmule malamai suna da maganganu biyu game da waɗannan waɗannan haruffan na farkon surori magana na farko shine wanda suka ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah shi ya san me yake nihi da waɗannan magana ta biyu shine wanda suka ce suna da ma'ana to wanda suka ce suna da ma'ana wato sun sha bamban kowa ya faɗi ma'anan da yake ganin ita ce don haka za mu faɗi abin da yake da alaƙa da ita ƙafikin nan kaɗai ƙaf wasu malamai suka ce cikin malaman da suka ce tana da ma'ana suka ce ƙaf ma'ananta ƙudi al'amuru an gama da lamari kawai an gama hukunta lamari da haka aka ce ƙaf ƙudi al'amuru wasu suka ce ƙaf ma'anan shi ƙudratullah sai wanda ya faɗi wannan ma'anar ya ce rantsuwa ne Allah ya da cikar ƙudar shi shi yasa maka ga bayan haka ya gayi ƙur'ani sai ta gayin manya-manyan halittun shi wanda suke nuna lalle shi mai cikar ƙudura wasu malamai suka ce ƙof wannan ai ana nihin ƙif inda amrina wa nahayina wala ta'uduhuma ka tsaya inda muka ma umarni da inda muka hane ka kar ka tsallake hani da umarninmu wasu malamai suka ce ƙof iftitahun bi asma'illahil husna budewa ne aka yi da wato wannan harafin mabudi ne na sunayen Allah kyawawa suka ce kamar irin sunan Allah qadir da sunan Allah qahir da sunan Allah qabid da sunan Allah qarib da ire-iren waɗannan qadin waɗannan su ne kenan wannan mabudin su ne wasu malamai suka ce ƙof suka ce suna wani ɓaɓɓar keken duci ne wani duci ne ake ce makafu wanda suka ce wato zilkarnai ne lokacin da yake kewayen duniya ya tar da ducin ya kira shi kaiwa ne ne duci ya ce ni ne ƙaf aka ce duci ne wanda ba kamar sauran duwatsu ba irin duwatsun nan masu daraja waɗanda ake kayan kwalliya da su ko kuma wasu kayan amfani shi ne suka ce wato ismu jabalin min zumurridin to zumurrid dama shi ne dukin nan mai daraja wanda yake da kima ake yin abubuwa na amfani da shi to suka ce kafu sunan irin wannan dukin ne suka ce amma shi wanga babbake ke ne ya kewaye duniya yana da rassa a cikin kowace ƙasa to in Allah ga dama girgiza ƙasa ko hallakar da ƙasa sai ya makafu umarni ya ce girgiza jijiyoyin shi nan da kafa ya girgiza jijiyoyin shi don rasan shi shikenan is tabbata to a takaice dai akwai maganganu da yawa a bisa kan harafin qaf wannan wasu daga cikin maganganun da malamai suka ambata akan shi kenan Allah ta'ala shi ya san ko me yake nihi da wannan harafin Abdullahi ibn Abbas yace qaf wannan yace suna ne daga cikin sunayen Allah yayi rantsuwa da shi a tarewa da gare shi kuma ya ce sunayen alkur'ani Allah ta'ala ya ce wal ƙur'anil majid yana rantsuwa da alkur'ani mai daraja mai girma kenan kaga na wurin Allah ta'ala ya yi rantsuwa da alkur'ani bayan ya ce ƙof sai ya ce yana rantsuwa da alkur'ani mai girma almajid al'azim almajid al-rafi' rafi'ul qadar almajid alkarim duka an fassara shi da haka haka Allah ta'ala ya rantse da alkur'ani mai girman matsayi alkur'ani mai daraja to ita rantsuwa in aka yi akwai bukatar a gani mi aka yi rantsuwa akan shigo to menene jawabin rantsuwa bisa kan menene Allah ya rantsuwa da alkur'ani ya rantse da alkur'ani mai girma akan mi nan sai malamai suka rabu biyu wasu malaman tafsiri suka ce abinda Allah ya rantsuwa da shi an gaye shi cikin surai wasu kuma suka ce a a shafahi ne ba a gaye shi ba sai dai a kaddara shi to wanda suka ce an gaye shi sai suka ce sai suka yi sabani su ma to mine sai wasu cikin su suka ce kamar malaman larabci na bangaren kufa sai suka ce bal ajibu shine kenan Allah ta'ala ce wal qur'anil majid bal ajibu kaga wannan magana tana da rauni duk da ta malaman larabci ce saboda mi take da rauni saboda bal wannan harafi ne na idrab yana nufin in aka kawo bal to akwai wani abu wanda ya gabace shi wanda an bige wannan zancen kenan ba wannan zancen bane ba haka nan bane to in kama kace shine aka rantsuwa da shi Allah ya ce wal qur'anil majid kuma ya ce bal ba haka bane kaga ai bai ba alkur'ani mai daraja kuma ba haka bane ina rantsuwa da alkur'ani mai daraja sannan kuma a ce bal ba wannan zancen bane ba ba haka lamarin yake ba kenan baya da daraja to dan haka wannan yana da rauni cewa bal ajibu shi sai wasu malamai suka ce wal qur'anil majid wato suka ce amsar rantsuwai shine kada alimna matan usul ardu minhu shi yasa ma saboda tazara tsakanin rantsuwai da amsar ta sai aka hidda harafin fa'un ba a ce faqad ba wasu kuma malamai suka ce wal qur'anil majid amsar wannan rantsuwai yana nan gaba ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid shine amsar rantsuwai wasu malaman suka ce wal qur'anil majid amsar rantsuwa shine inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun kenan bayan Allah ya yi rantsuwa sai ya gayi manya-manyan halittun shi sai ya ce to rantsuwar da ya yi ya rantse da alkur'ani mai girma lalle a cikin abin da wannan sura ta zana la zikira akwai tunatarwa to wannan yana cikin maganganu masu karfi kan wanda suke ganin cewa an ambata abin da aka yi rantsuwa a kan shi ra'ayin wani malami kuma ya ce Allah ta'ala ya ce qafu qur'anil majid ma'ana ƙafiƙin nan ya ce rantsuwa ce yana nihin wal ƙudura na rantse da ƙudura ta da cikar iko na kuma na rantse da alƙur'ani mai girma sai Allah ya zano manya-manyan wato halittu sai ce inna fi zalika da zikira to sai malaman da suka ce ba a gai abin da aka yi rantsuwa a kan shi ba kawai an shahe shi saboda a kaddara shi to su kuma sai suka zo wajen kaddara shi wasu suka ce wal qur'anil majid latub'athunna Allah ya yi rantsuwa da alqur'ani mai daraja akan cewa wallahi sai an tado ku bayan mutuwa suka ce dalilin da yasa domin nan gaba yana nuna ai zancan da ake kan shi a izamitina wa kunna turaban kenan shine rantsuwan wannan a izamitina wa kunna turaban ya nuna abin da aka yi rantsuwa akan shi wasu malamai suka ce wal qur'anil majid Allah yana rantsuwa da alqur'ani mai daraja wallahi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama annabin Allah suka ce akan haka ne Allah ya rantsuwa wasu suka ce kan tauhidi ne to a takaice irin wannan rantsuwai kwatankwacin rantsuwar da take suratu sadi ne farkonta saduwal qur'ani zizzikir sai ba a faɗi abin da aka yi rantsuwan ba akan shi to duk inda Allah ta'ala ya rantsuwa cikin alkur'ani mahi yawanci Allah yana yin rantsuwa ne bisa kan wasu ababe masu muhimmanci to da bibiya alkur'ani an gano abu uku ne kuma yana iya zama duka ukun kansu ne nan Allah ya rantsuwa abu na farko shine bisa kan tauhidi cewa Allah guda ɗaya ne tallin tal wahdahu la sharika lahu abu na biyu shine bisa kan tashi bayan mutuwa cewa wallahi sai an tashi bayan mutuwa babu kwankwanto a kan shi abu na uku shine bisa kan tabbatar da manzancin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ayoyin alkur'ani sun goyi baya da yawa kan cewa wannan su ne abubuwan da Allah yake rantsuwa da su a cikin alkur'ani kuma yake karfafa tabbatar da su kaga kamar suratu safat da Allah ya ce wasafati safa wazajirati zajra fattaliyati zikra sai ce inna ilahakum lawahid wannan shine amsar rantsuwan ko tauhidi ne aka tabbatar da shi kaga kamar suratu yasin da Allah ta'ala ya ce yasin wal qur'anil wal qur'anil hakim ne yasin wal qur'anil azim yasin wal qur'anil hakim sai Allah ta'ala ya ce mi innaka laminal mursalin kaga shine amsar rantsuwa anan ko lalle kai kana daga cikin manzannin Allah wa yaqulul ladina kafaru lasta mursala sai Allah ya ce innaka laminal mursalin kenan ya karyata su ko shi yasa abin da yahi zama daidai na shine a kaddara qaf wal qur'anil majid laysa al amru kama za'ama al kuffar bal kenan ya zama haka nan ne sai zama Allah ya rantse da wato da alqur'ani mai daraja mai girma amsar rantsuwa shine al'amarin nan ba haka bane yanda kafirai suke rayawa bal ba wannan zancen ba ma ne Allah ta'ala ya ce yanan ba haka nan bane to yana sai ya shahidi ka waɗannan abubuwan guda uku abinda suke rayawa na cewa manzon Allah ba annabi bane ya qulul ladina kafaru lasta mursala to ba haka bane innaka laminal mursalin abinda suke rayawa cewa idza mitna wa kunna turaban zalika raja'un ba'id to ba haka bane ba latuba sunna abinda suke rayawa na cewa wato abinda suke rayawa na cewa manzo Allah sallallahu ba manzo bane ko kuma Allah bai cancanci a bauta mai shi kadai ba na tauhidi ko to Allah ta'ala ya karyata wannan zancen kenan kaddara cewa wal qur'anul majid laysa al-amru kama za'ama al-kuffar to wannan ya shafi dukkanin waɗannan ma'anonan waɗanda ake kaddarawa kuma abin da yahi daidai shine cewa rantsuwa abin da aka yi rantsuwa akan shi na an shahi shi wanda suka je suna lalaban shi ciki to yana da nisa lalaban da suke don haka kaddara shi ake yi sannan kuma ya kumshi waɗannan abubuwan saboda ita kan kanta wato surai ta tattauna akan waɗannan abubuwan da kuma tabbatar da su Allah ta'ala ya ce bal ba haka lamarin yake ba ajibu an ja a munzirin minhu sun yi mamaki don mai gargadi ya zo masu daga cikinsu kenan kafirai sun yi mamaki mamakin mi suka yi mamakin abubuwa guda biyu kamar yadda ayan nan ta tabbatar na farko sun yi mamakin a ce Allah ya turo masu mai gargadi sun yi mamakin zuwan mai gargadi na biyu sun yi mamakin a ce mai gargadin kuma mutum ne ba mala'ika ba wannan abu ya daure masu kai Allah ta'ala ya ce sun yi mamaki domin mai gargadi ya zo masu daga wajensu kenan suna mamakin a ce wai Allah ya turo manzo Allah a ce ya turo dan aike wannan lamari ya daure makafare ka abu na biyu sun yi mamaki a ce kuma dan aiken Allah ya zama mutum ya kamata a ce dan aiken Allah mala'ikal kamar yadda ayoyin Qur'ani suka tabbatar da wannan ma'anai wajaje da dama har ma sun gai karara saboda mamakin ya wuce tunani a zuciya sai da suka haddo da bakin shi suka ce laula unzila alaihi malak isa ba sabkar da mala'ika ba akan wannan lamari to shine Allah ta'ala ya ce faƙalar kafiruna sai kafirai suka ce haza shai'un ajib wannan abin al'ajabi ne abin mamaki abin mamaki ne kenan mamakin nasu bai tsaya ba cikin zukatansu ko sai da suka faɗi ƙarara suka ce haza shai'un ajib inna haza la shai'un ujab wannan abin mamaki ne a ce a turo mutum kuma mutum shine annabi kaji kafirai suna mamaki a ce mutum ya zama annabi yanzu kuma musulmi ke mamaki haka na yanzu musulmi ke mamaki a ce annabi ya zama mutum wai wannan matsala ce wadda alkur'ani ya sha tattauna ta cewa kafirai cikin babban abin da ya ɗaure musu kai ba su yarda ba a ce annabi mutum a surata ibrahim allah ta'ala sai da ya musu martani suka ce su mai sa za a cewa allah ya turo mutum sai Allah ta'ala ya ce qalat lahum rusuluhum inna hanu illa basharun mithlukum manzannin su suka ce masu eh mu ba kowa bane mutane ne kwatankwacin ku walakin Allah ya munnu ala man yasha sai dai Allah yana yin baiwa ga wanda ya ga dama Allah ta'ala ya ce sun ce hadha shay'un ajib wannan babban abun mamaki ne to me babban abun mamakin a idza mitina أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ daga cikin abin da kafirai suka yi mamakin shi suka ce a iza mitina cin yanzu idan muka mutu wa kunna turaba kuma muka zamo kasa to kaga nan ma an shahi amsa Mm, an shahi jawabu na wannan shartukin na iza a iza mitina wa kunna turaban lanuba'athu idan muka mutu muka zama ƙasa yanzu za a tado mu wato wannan abun mamaki ne wajensu suka ce zalika raj'un ba'id ai wannan komawa ne mai nisa menene ma'anar mai nisa ma'ana yana da nisa ga hankali hankali ba ya dauka a ce mun mutu mun zama ƙasa kuma a sake tado mu haka kafirai suke fangama abin suna ganin ba iyawa kaga cewa wannan abu ne wanda yake mai nisa akwai abubuwa guda biyu cikin shi abu na farko akwai jingina ma Allah kasawa domin suna nufin ba iyawa kawai wanga abu ne mara iyawa ba iyawa kenan kai tsaye jingina ma Allah tawaya ne da kasawa ba ya iya tado mu bayan mutuwa shine kafirai suke ni abu na biyu ciki akwai auna shari'ar Allah da mi da hankali to yana daga cikin abu yana daga cikin abinda ko kuma in ce shine babban raman da al'ummomi masu yawa suka ɗora layi suna layi layi suna rubutawa ciki shine ɗora shari'ar Allah da hankali kuma yanzu shine abin da 'yan kalakatun suke nan suna suke ta wahalar da sauran musulmi jahilai kawai ya nuna ma kawai ya abin ba yayyewa ya ma za a kai ba ka da hankali ne ware ne ware ya nuna kawai an karyata hadisi ne tabbatacce na manzon Allah amma sun ɗauko shi sun aza shi bisa kan molan kansu ya ki hawa shi kenan sun karyata to yanzu ma za a dora da hankali da Allah irin hankali yan kalaka to ne za a dora auna shari'ar Allah da shi to shi yasa ita wannan sura kaga tunda ta bude da zancen cewa kafirai suna ganin abu ne wanda hankali ba ya dauka in an mutu an zama kasa a taso sai Allah ya tabbatar masu cikar ikon shi da wasu manya-manyan ayoyi wanda gasu ya tabbatar kuma hankali ba ya dauka kuma hankalin ya gani dole ya yarda yasa Allah ta'ala ya tabbatar cikin wannan sura akwai wasu ababe wanda inda hankali bai gane su ba to da ba ya dauka amma ga sunan ya gani kiri-kiri ya ɗauka kuma zam shi kenan kenan sai isa su tabbatar da wancan ma wanda hankalin bai doka ba wato suna yiwuwa shi sa shi lamarin Allah ba ka auna shi da hankalinka ka ce idan hankali da lamarin Allah gaba ɗayan shi malamai suka ce yana hawa busa kan hankali amma wani hankali al'aqlus salim lahiyayya hankali tukasan hankulan kuma na yanzu sai a hankali dukansu hankulan duka akwai dan tawaya cikinsu to amma lahiyayyen hankali wanda baya da tawaya baya da nakasu shi idan ya auna duk shari'ar Allah da ya tsara to tana daidai shi sama wato wani malami ya wallafa littafi ya sama littafin suna wato tun kuɗe cin karo tsakanin shari'a da hankali duk abin da shari'a ta tabbatar da shi alkur'ani ko a sunna to wannan baya cin karo da hankali ta shi kaga tsakanin cewa shari'a sabanin hankali da bahaushe ke bari tsakanin ƙarya da gaskiya shari'a sabanin hankali eh in hankalin bai ida tawaya ba sabanin shi bai ida cika ba sabanin shi ne amma cikakken hankali to ba sabanin shi bane daidai yake da shi cikakken hankali duk in ya auna ya duba sai ya ga abin ya tashi da kyau eh yayi amma tawayayyen hankali kawai sai ga wani wuri ma ya rasa ya rasa mahita ya rude ta shi yasa su kaga kafiran nan wai da kwakwalan su ne da hankulan su suka dora auna suka dora auna shari'ar Allah sai suka karyata suka ce haza dalika raj'un ba'id wannan komawa a ce a mutu kuma a sake komawa kai suka ce wannan lamari yayi nisa haka Allah ya faɗi cikin suratul ra'd Allah ya ce wa in ta'ajab su suna mamaki ba a tasawa shi kuma Allah ya ce idan kana son ka yi mamaki to ka yi mamakin wannan magana ta wannan mutanen wa in ta'ajab fa ajabun qawluhum a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid ulaika allazina kafaru bi rabbih ulaika al-aghlalu fi a'naqi ulaika ashabun nari hum fiha khaliduna na'am
قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ Allah ta'ala ya ce qad alimna ma tanqusul ardu minhum hakika mun san abin da ƙasa take tauyewa daga cikin cikin su wa indana kitabun hafizu kuma a wajen mu akwai littafi mai kiyayewa Allah ta'ala ya maida makafirai martani na nuna cewa shi mai iko ne akan ya tado su to me ya matsala ba tunani kuke ba a idan aka ziganye aka bi ƙasa an shige cikin ƙasa ya za a yi kuma a dawo sai Allah ya ce to duk abin da ƙasa ta canye cikin jikinku Allah ya san da shi duk abin da ta canye to kuma wannan ayi ita ma hujja ce akan cewa in mutum ya mutu ba gaba ɗayan shi yake narkewa ba tare da cewa wasu masu bincike na zamani sun tabbatar da wannan ilimin in mutum ya mutu ba gaba ɗayan shi yake zaganyewa bai fi ƙasa a narki a akwai abin da yake ragowa shi wannan ko shekara dubu nawa ya kwance bai bai narkewa to kuma hadisin manzon Allah sallallahu ya tabbatar da shi ko ya ce kullu shay'in yabla min ibni adam illa ajaban zanab dukkan komi yana narkewa a cikin jikin dan adam sai wata ƴar ƙwaya ƴar ƙararrama da ake ce mata ajabu zanab ita wannan ba ta narkewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace min minhu khuliqal insanu wa alaihi yurakkab daga ga wannan ƙwayan ne aka halicci dan adam kuma kanta za a dora halittar shi to yanzu masu bincike na zamani sun tabbatar da wannan gaskiyar da alkur'ani ya tabbatar cewa mutum ba yayyuwa a ce gaba ɗayan shi ya naguje babu komai akwai abin da ke ragowa komin shekarun da yayi ƙasa ba akwai abin da shi yana nan to kaga dama ayat aya alqur'ani ta qad alimna ma tanqusul ardu minhum haqiqa mun san abin da ƙasa take tauyewa take ragewa domin tanqusu kenan abin da take ragewa to tunda Allah ta'ala ya san abin da ƙasa ta ci cikin gangar jikinka tsokokin da ta canyi ƙasusuwan da ta canyi gashin jikin da ta canyi hatun jikin da ta canyi jijiyoyin da ta canye duka Allah ta'ala ya riga ya san mi kasa ta ci cikinka kuma da ya tashi da umarni kai zai mata da amayoka shikenan Allah ta'ala ya ce wa inda na kitabun hafiz kuma a wajen mu akwai littahi hafizun wanda yake mai kiyayewa hafiz wannan fa'ili ne fa'il ana fassara shi da fa'il ko a fassara shi da maf'ul to duka biyun kuma an fassara shi anan akwai wanda suka ce wa inda na kitabun hafizun ai kitabun hafizun littafi mai kiyayewa wanda yake kiyaye dukkan komi da ke da kwai cikin jikin dan adam a rubuce kuma littafin baya gogewa ba a shahi shi ba a canza rubutun shi tabbatacce ne a wajen Allah akwai wanda suka ce kitabun hafizun kitabun mahfuzun ake ni kenan a wajen mu akwai littafi tsararre tsararre wanda wato babu wasu shaidanu wanda za su canza shi ko su lalata shi to Allah ta'ala a nan ya tabbatar da cikar ilimin shi cewa yana sane da abin da ƙasa ta rage cikin gangar jikinsu ko sannan kuma Allah ta'ala tabbatar da cewa dukkan komi rubuce yake a wajen shi kuma Allah baya mantuwa Allah baya rabkana akan shi shi yasa lokacin da fir'auna ya tambayi annabi Musa da fir'auna ya ji annabi musa kamar yana ba shi labarin alamomin za a tashi bayan mutuwa ko sai fir'auna ya ce fa ma ba da ƙoronul ula to ya sha'anin su ar karnoni na farko ai kakannin kakannin kakannin mu an yi ta mutuwa da jimawa ya aka ba a tado kowa ba har yanzu ya sha'anin su yake su annabi musa sai ya bashi gamsashiya amsa qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa ya ce wannan iliminsu yana wajen ubangiji na fi kitabin yana nan cikin wani littafi tabbatacce la ya zillu rabbi wa layansa ubangiji na baya bacewa kuma baya mantuwa don haka abin duk wanda ya mutu gaba ɗaya abin da ƙasa ta ci tabbatacce ne rubutacce ne Allah yana sane kuma mala'ikun Allah sun rubuce babu yadda za a aikace kai ka nace ko an mance da kai ko an zo tashin alkiyama za da kai ba ka taso ba taso da kai ba an rasa inda ka nuha Allah ta'ala ya ce yau ma'idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya na'am بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وزيناها وما لها من فروج Allah ta'ala ya ce bal kazzabu bil haqqi ba haka bane sun ƙaryatar da gaskiya ne dai kawai lamma ja'ahum a yayin da gaskiyan nan ya zo musu fahum fi amrin mariji su suna cikin al'amari wanda yake da rudani da rikici afalam yanzuru ila sama'i shin basiri kallo bane zuwa ga sama fauqahum saman su kaifa banainaha yanda muka gina ta wa zayyanaha muka kawata ta wa ma laha min furuj kuma ba ta da wani barkiya Allah ta'ala ya ce balkar zabu bil haƙi kawai sun ƙaryatar da gaskiya ai tsantsan gaskiya shine Allah ta'ala zai tado mutane bayan mutuwansu kuma ya musu hukunci ya saka ma kowa idan da duk wanda ya mutu shikenan ya bi ƙasa ya bi ƙasa kenan bai tasawa ai da azzalumai sun sha yanzu da mutane suke zalunci a duniyar nan kuma su zo su mutu wani azzalumin ma in zaluncin su yawa da ya ga an kama shi sai ya kashe kanshi zai mutane ki ta ko to in haka nan ne kawai da an bi ƙasa shi kenan ai shi kenan kuma da me me yasa wato in mutum ya zo ya yi mugunta ko zalunci da ya kashe kanshi sai a kyale shi aka mata a ci gaba da fasga mai mari ci gaba da bugun shi ko kuma a kona gawar tashi dan haka Allah ta'ala ya ce sun karyatar da gaskiya ne lokacin da gaskiyan nan ta zo musu fa hum fi amrin marij to tunda sun karyatar da gaskiya to ina daidai take to sai suka rasa daidai suka yi taban kaura yasa hassan albasari ya ce wato wasu mutane ba su taɓa barin gaskiya ba face sai al'amarinsu ya rikice musu duk inda ka ga waɗanda suka rabu da gaskiya suka kama hauragiya to za a ga lamarinsu ya rikice musu ɗauki example na ɗan ƙala ƙaton da nake magana yanzu ɗan ƙala ƙato ba sun bar alƙur'ani da sunna ba sun bar su duka biyun kakace a sun rike qur'ani ƙarya ce suke duka biyun sun bari kuma kama ɗauka cewa sun rike alqur'ani sun bar hadisan manzo Allah sallallahu to fahum fi amrin marish ko ba su cikin rudani da rikici da sabani tun daga sallah ma kadai ta ishe su sabani ya za a yi ayi sallah abin ya gagara ganawa kowa na son kwanyen shi da molan kan shi da tunanin shi wani in ya sha kunu ya ƙoshi sai ce a ya gano kawai sallan nan akwai hawanin nan ya mai shi cewa ya sallan nan ma babu ita cikin ƙura'ani kana ɗan ƙala ƙato a yamai cewa ya kwata-kwata sallan nan ya ce shi wannan duke-duke da mutane suke mamaki suke ba shi ya ce ina allah ta'ala ya sa ce alƙur'ani kwata-kwata bai ce a yi haka ba don haka a salata cikin ƙur'ani ya ce sadarwa ake ni ya ake min salata ka tsaye da sadarwa da haka mai sadarwa kawai shikenan ka samu lokaci ka gana da Allah ko ka karanta Qur'ani shikenan ka kai da sadarwa to wasu masu kaihin basira suka ce a akwai ta an ce ayi ta amma raka a bibibi ce babu abin da ya wuce raka a bici wasu masu kaihin basira cikin suka ce kai sallan nan ha a barta yanda take zaka ce to ya take cikin Qur'ani kace yanda dai musulmi ke yin ta kawai haka nan ne take to ina qur'ani yace ayata suka ce masana wa sulasa wa ruba suka ce to ku karanto daga harkon ayi uli ajnahatin da aka ji zancan mala'iku ake masu fuka hukai guda biyu suka ce wai guda biyun nan shine sallar asuba Allah yana zancan wato mala'iku uli ajnihatin masu huka hukai masina cikin su akwai masu bibibiyu wa thulatha akwai masu uku uku wa ruba akwai masu hudu hudu in kuma ta nisa'i ce Allah yana zancan aure ko fanki huma tsaba lakum minan nisa to sai an kala kato sai su karanto farkon sai ce ga sallolin nan masina bbb asuba kenan to ko da nan kadai aka tsaya kala kato ta tashi ka a tai ko ina kawai a tsaya nan dan kala kato kace sallah ita ce masana wa thulatha wa ruba'a ko to min yarda da ayar da ka ja amma saura cikin aya ka gwada mamu inda aka ce wagga asuba ce wagga azhar ce wagga asar ce wagga maghrib ai ba in ka gayi mu kenan shine kala katan mana kawai ka hana mu bin annabi kai ka zo kana dora mu bisa tafarkin banza da wuri sai ka ce mamu masana me fasaran masana bi bi bi to min yadda da wannan fasar to sai ka ce sallar asuba ake ne to kalaka to kenan sulasa uku uku min yadda da wannan fasar sai ka ce magariba kenan kalaka to kenan kai ma waruba hudu hudu min yarda hudu hudu sai ka ce a azahar la'asar isha'i sai ce to kalaka to kenan sai sabon mai zar da ku muka ce ku ɗan kala kato ne ba ɗan kala lahu ba domin da yan kalan lahu ne da sai ku kyale Allah shi kada ya bayanin shi amma sai ku ce ba a sauraron bayanin annabi amma duk wata ara ta zo ku sai kun mata bayani ka taɓa ganin ɗan ƙala ƙatan da bai wata aya bayani ba babu ba ta karantuwa dole sai ya ƙara to wannan ƙarin kuma duk inda musulmin kirki zai natsuwa ka natsu tsakaninka da Allah ka saurari ɗan ƙala ƙato in dai kana da fahimta da basira to abin da zai tabbatar maka da cewa bisa kan ɓata ɗan ƙala ƙato yake bai iya jan aya bai yi ƙarin bayani ba shi kuma wannan ƙarin bayanin ƙala ƙato ko ma wace aya ce ya ja sai ka ji ƙarshe ya ce to ai kaza ake ni to kazan nan da zai cewa shi ne ya ga dama ya seta ta akan haka don haka wato wasu mutane ba su taɓa barin gaskiya ba face sai lamarinsu ya zama saɓani ba yanzu Allah ta'ala ya ce sun ƙaryatar da gaskiya ko sai ya ce fahimu fi amarin marij zaka su suna cikin lamari marij shine mukhtalifin al'amari wanda ya cakuɗe aka rasa ina daidai take wasu malamai suka ce marijin mukhtalifin al'amari na saɓani wasu ka ce marijin ana nihin wato al'amari wanda dukkan maganganun da malamai suka faɗi kusa suke da juna dukka su je su dawo ma'ana cakuɗewar lamari saɓani rigirkicewar lamari damewa al'amari fahimu fi amrin mareji to su kafirai da suka karetar da gaskiya to yanzu ina gaskiya take wajensu sai suka ce sihiri ne wasu suka ce waka ne wasu suka ce bokanci ne wasu suka ce ƙarƙarin ƙarya ne kowa abin da ya ga dama sai ya zo ya faɗi kaga kenan amurin mariji babu wani tsayayyen zance sai Allah ta'ala kamar yadda ya saba kafa dalili a wajen cikar ikon shi akan tado matattu sai ya bada dalili da wasu manya-manyan halittun shi kai dan adam dan tajamuki curut ka kalli kan ka ce in ka mutu Allah bai iya taso da kai to baka kallon sama wa halicce ta yanzu wanda ya halicci sama bata gagare shi ba kai ta kawai sai ka gagari Allah kawai ka gagari Allah baka tasawa ka narke ka bi kasa baka ji kunya ba ma ka kalli sama ka ce Allah halicci ka kalli ka ce in ka mutu kai ba a iya tado ka shi yasa Allah ya ce a antum ashaddu khalqan amis sama shin ku ne ko ka hiwuya halitta ko ko sama to a kowa sa amsa me amsa sama ta hiwuya halitta sai Allah ya ce bana ha to mun gina ta haka Allah ta'ala ya ce la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas hakika halittar samai da kasai yahi girma akan halittar mutane to me yasa mutum zai kalli kanshi ya ce Allah bai iya tado shi zagin Allah ne kake da kuma jingina mai kasawa da tawaya idan kace ba Allah ba zai iya taduwa don haka Allah anan ma yace afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj shin wannan kafirai masu musan tashi bayan mutuwa ba su kalli sama ba ne ginin sama da take sama gare su yanda muka gina ta gini tabbataccen gini wanda babu wani injiniya da ishi ya kwatankwacin shi wa zayyanaha kuma muka kawata ta wa malaha min furuji kuma ba ta da wani babbarkiya ba inda ta cage ko ta dare ko ta barki babu to waɗannan wannan aya Allah ya tattara wasu abubuwa guda uku a cikinta wanda suna yawan maimaituwa cikin alkur'ani waɗannan abubuwan guda uku abu na farko cikinsu shine tabbatar da ingancin ginin sama wannan alkur'ani ya yi ta kafa hujja da wannan babban aya ce cewa sama ginin na Allah ya ce waje alnas sama a saƙafan mahafuza Allah ta'ala ya ce was sama a banaina ha bi aidin wa inna la musi'un Allah ta'ala ce alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa Allah ta'ala yace wato Allah ta'ala yace wa khalaqna khalaqna fawqakum sab'an shidada a cikin suratul nabai ya farkon ayan yake wa banaina fawqakum sab'an shidada min gina sama gare ku sammai guda bakwai masu ƙarfi a cikin suratul mu'minuna Allah ta'ala ya ce wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin Allah ta'ala ta tabbatar da wato wannan cikin ayoyin alkur'ani masu tarin yawa abu na biyu tsararren wato tsaro da sama take da shi cikakken tsaro da Allah ta'ala ya sanya a cikin sama wannan tsaron Allah ta'ala ya tabbatar da shi kamar yadda yace a suratul as-safat yace wa hafiznaha min kulli shaytanin wa hafiznaha wa hifzan min kulli min kulli shaytanin marid haka wa hafiznaha min kulli shaytanir rajim cikin suratul hijr ne ko to Allah ta'ala ya ce kuma ja'alna sama a saƙafan mahafuza tabbatar da Allah ta'ala ya cewa wa zayyannaha Allah ya ta maimaita haka wal qad zayyana sama ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin a suratul mulk Allah ta'ala ya ce wa zayyana sama ad-dunya bi masabiha wa hifza dhalika taqdir haka Allah ya ce inna zayyana sama a duniya bi zinatin ilkawakib ana Allah ta'ala ya tabbatar ayan nan da ya ce kaifa banainaha su kalli sama su gani yadda muka gina ta wa zayyana sai ya ce wa malaha min furuj kuma ba ta da wani babbarkiya to shi ma wannan babbarkiyar da sama ba ta da shi Allah ya tabbatar kamar yadda ya faɗi a suratul mulk ya ce farji albasara hal tara min futur ka mai da ganin ka sama ka kalla da kyau in kana kwankwanto ko in baka taba ganin ta ba Allah ce ka kalle ta da kyau ka gani hal tara min futur ko ka ga wani babbarkiya a cikin ta da futur da furuj duka ma'anan shi guda abin da futur aka faɗi can nan aka ce furuj duka ma'anan shi guda ma'anan shi shine ashshuququ wasuduru babbarkiya da caccagewa da tattasgewa da wawwazgewa shine ma'ana ka taba ganin wani huda ko wani caga a cikin sama babu to sai kuma ayoyin ƙur'ani suka tabbatar da za ta cage ko akwai lokacin da za ta cage akwai lokacin da za ta babbarki amma yanzu dai Allah ta'ala ya yi ta kalubalantar mutane cewa yaushe ne za ta cage Allah ya ce idan sama'un shaqqat idan sama ta cage wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al mala'ikatu tanzila فيوم إذن وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يوم إذن واهية الله تعالى يتي والسماء إذا السماء انفطرت أتكن سورة المزمل يتي يوم يجعل الولدان شيبا سيتي السماء منفطر به تكا تبتر نتيوا سما ذات تردي ذات جاجي ذات طالي ذات داري amma lokacin da alkiyama ta zo amma yanzu Allah ta'ala ya tabbatar da cewa cikakkiyar halitta Allah ya halicci sama wadda babu wata baraka kuma Allah ya kawata ta da taurari na'am والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بعيد تبصرة وذكرى لكل عبد منيب Allah ta'ala ce wal arda madadnaha kuma ƙasa mun shimfiɗa ta wa alƙaina fiha rawasiya kuma mun jajjefa manya-manyan duwatsu a cikinta wa ambatna fiha min kulli zaujin bahij kuma a cikinta mun fitar da kowane irin ɗan icce mai ƙayatarwa mai kyan gani tabbasiratan Allah ya ce wannan duka abin lura ne wa zikira kuma wa'azi ne li kulli abadin munib ga dukkanin bawa mai komawa ga Allah to nan ita ma wannan abinda Allah ta'ala ya faɗi kan ƙasa shi ma ta maimaituwa cikin alkur'ani dalilan da suke nuna Allah ya shunhuda ƙasa ya baza ƙasa ya sauƙaƙe ƙasa ya hore ƙasa saboda mutane su amfana haka Allah ta'ala ya sanya duwatsu a cikinta wannan duwatsun manya da Allah ya sanya su suka hana ta ta girgiza su suke daddaure da ita kamar yadda ya ce wato wal jibala autada duwatsu su ne turakunta Allah ta'ala ya tabbatar da cewa kuma cikin ƙasa ya fitar da nau'ikan 'ya'yan itace daban-daban ita ma irin wannan ayat ta yi ta maimaituwa sai Allah ta'ala ya ce dukkanin waɗannan manya-manyan ayoyin ta dusiratan domin su zamo abin lura wa zikira kuma su zamo wa'azi abin tunatarwa wanda zai tunatar da mutum Allah da girman Allah amma ba kowa za su zama ma abin lura ba ba kowa za su zama ma wa'azi ba sai ba likulli abdin munib sai dukkanin bawan da yake wato yawan komawa ga Allah wanda yake mai da al'amuran shi ga Allah to anan za mu dakata abinda mun karanta na daidai Allah ta'ala ya amfani mu da shi kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta wa musu zana musu mu gyara rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim allahumma ghfir lana dhunubana ajma'in allahumma ghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma asrafna wa ma alanna wa ma anta alam bihi minna innaka antal ghafurur rahim اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إننا نسألك حسن الخاتمة اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم صل على محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين